سبحانه وتعالى على هذه النعمة وسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفقكم مسلمين وقوموا بنصر دين الإسلام قوموا بنصر دين الإسلام بأموالكم وبأنفسكم ينصركم الله سبحانه وتعالى ويثبت أقدامكم على الصراط المستقيم فانصروا دين الإسلام كما قال الرسول صلى كما قام الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على نصر دين الإسلام بأموالهم وبأنفسهم فانصروا دين الإسلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفاكم مسلمين أن يتوفاكم على الإسلام اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين Allah ‘yan uwa musulmi abinda ke son tunatar da mu subhanahu wa ta'ala cikin sutun nahli ya yi ba da labari khabar min Allah subhanahu wa ta'ala khabar min Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa aslakum min ka'idin Allah subhanahu wa ta'ala ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-samaa wal absara wal afida la'allakum tashkurun Allah ci shi fitar da wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah shi ya fitar da ku daga cikin cikunan iyayenku uwayenku a lokacin la ta'lamuna shay'a ba ku san komi ba ba abin da kuka sani ba wani abin da dan adam ya sani lokacin da yake fitowa daga cikin cikin mahaifiyarsa yana da abubuwa wanda Allah ya saka amma ba su fara aiki ba akwai mamarinsu na tunaninsa a kwakwalwansa amma bai fara aiki ba komi a ciki ba komi sam'uhu bai fara aiki ba jinsa bai fara aiki ba ganinsa bai fara aiki ba zuciyarsa ko tunaninsa duk ba su fara aiki ba komi a ciki suna nan allah ya wajen ga wajen ji ga wajen gani ga kaza kaza ga zuciya amma ba abin da suka ɗauka ba su fara aiki ba sai Allah ya zana abubuwan bisa tartibi bayan mutum ya fito duniya sai ya ce wa ja'ala lakum as-sam'a Allah sai sun ya muku ji nan zaka lura dan adam jariri abinda in ka lura da shi abinda zai fara amfani da shi daga cikin wani abubuwa guda uku shine ji daga dan jariri baya ganin komai amma ana motsa wani abu da zai ga yaran sana zai ya firgita saboda asam ya fara aiki sam ya fara jin sauti na wasu abubuwa ku ji alalkumin sam'a walla abasa bayan mutum ya fara amfani da ji kuma sai gani in an ɗanyi haka motsi a idan sai ga yana bi yana bi yana kama alaman ya gani sai daga baya kuma can lokaci ya tura sannan fuad nasa ya fara aiki tunaninsa kwakwalwansa sai ta fara gane ga mai kyau ga mara kyau ga kaza kaza ga kaza kaza daga baya shi sa Allah bashi a baya shi waje ala kuma sama wal abasara wal af'ida af'ida jam'u fu'adin Allah sai bar magana af'ida da ƙarshe don sai bayan mutum ya ɗauki lokaci ma sannan ya gane amfanin shi wane ne tukunna me yake me zai masa amfani me zai cutar da shi Allah ce yayi wa'ina abubuwa ne don me la'allakum tashkurun ko za ku gode akan wa'innan ni'imomi da Allah ya muku da kaddarawansu da ikonsa ba ko roƙa ba ba ku biya ba amma haka Allah ga dama ya saka maka ji ya saka maka gani kana da tunanin abin da zai amfane ka da abin da zai cuce ka a sotul sotul nahl kenan sanin cikin sotul mulk sai Allah kawo irin misalin wannan ce kul huwa allazi anshakum waja'ala lakum as-sama wal absar wal afida qalilan ma tashkurun ce Allah shine ansha'akum ya kirkiri halittanku ba ku nan ba labarin ku amma ganin daman sai kirkire ku waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ya sanya muku as-sam'a ji wal absara da gani wal afida da zukata na tunani da hankali Allah ce amma qalilan ma tashkurun godiyar da kuke wa Allah da wa'annan abubuwa kaɗan ne baya da yawa ba ku yi abin da ya kamata mana godiya ga Allah akan wannan ni'ima wa'annan abubuwa guda biyu ayon guda biyu sai ga duka gaba ɗaya wa'annan abubuwa Allah ya ne wa ɗan adam babban ta don mai don ya gode wa Allah ba wai kai kallon fina-finai ba ne ba maganin kallon wasan kwallo ba ne don haka sai Allah ya ido Allah ya ido ɗan adam don kallon wasan kwallo don kallon fina-finai ba wannan ne dalili ba dalilin kenan la'allakum tashkurun shine ku ga abubuwa na farko dai ku ji abin da Allah ke so a yi na biyu ku kalli dalilai masu gwada cewa Allah yana nan ya kamata kuma a bauta masa shi sa lokacin da Allah ce dan adam da babu shi ba labarinsa amma ganin dama Allah da ikon sai samar da shi hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura hal ata alal insani shin wani lokaci ya wuce akan da ai ma'anar su malaman suka ce kad ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura wani zamani ya wuce akan adam ko labarinsa ba yau in kai dan shekara 30 ne ta lokacin 40 baya ba amma san inda kake ba ba kai ba labarinka a san inda kake ba Allah mahalicci ka shi ya san ya zai ya san komai da komai amma duk iyayenka da shauransu ba wanda ya san inda kake halata alal insani hinu min dahr lam yakun shay'a mazkura inna khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtalihi Allah ce mun muka halicci dan adam amma da ruwan mani gwada yake abin gaurayawa don me na batalihi don mu jarraba shi mu ga zai abin da ya kamata ko ba zai yi ba Allah ce saboda wannan jarrabawan faj'alnahu sami'an basira muka sanya shi mai ji ne mai gani ne a sai Allah baka ji da gani don ka lura ne ka ji abin da Allah yake so ka yi ka ga dalilai na ikon Allah da samonsa subhanahu wataala Allah shi ne dalili na hawa su manya-manya akwai abubuwa da yawa a jikin adama ina manya abubuwa ne na ilimi da menene da fahimta ji da gani suna daga cikin manya-manyan abubuwa da yakan sa dan adam ya zama mai ilimi kuma ya fahimci abubuwa dan babu su yana da wahala kafin ya fahimci abin da ya kamata to sai Allah ya sanya shi zama sami an basira duka Allah ya wa'ina ne don mu gode wa nimarsa subhanahu wataala malamai suka yi bayani menene gode wa Allah mai shukur suka ce alkiyamu bi ta'atil mut'imi shine tashi da yin abin da mai ni'ima yake so a yi da yin masana'a a sai Allah maka wannan abubuwa ne ka tashi don in kana so ka gode wa ni'imar Allah akan wa'in abubuwa shine ka tashi kai abin da Allah ke so kai masa da'a kai masa biyayya subhanahu wata'ala musamman ma irin jinsin abin da Allah ya baka ganin kai amfani da shi ta wajen ganin abubuwan da Allah ke so a gani ka kauce daga kallon abin da Allah ya hana ka kauce da kuma duk da Allah maka gani ka tsaya kana kallon abin da Allah haramta wannan kayi butulci kayi butulci da wannan ni'ima da Allah ya baka kuma ya kamata kai nazari kai tunani akwai wasu fa daga cikin bayan Allah wanda Allah ya kwaci gani kuma ba yadda suka iya ku rinka lura wani Allah ya makantar da shi baya gani ba yadda kuma ya iya ba wanda kuma ya isa da masa da wannan gani yau in kana shugaban kasa ko gwamna ko shugaban wani abu dai wanda yake na shugabanci musamman ma abin da ake bukata a sa hannu aka ce ka makance zai yi dole ka sauka shugaban kasa dole ya sauka gwamna dole ya bari game baya gani ya zai ya tauke ya zai ya sa hannu zai rinka tambaya kenan miliyan nawa aka kawo turai nawa za ba zai yi ba ba gani saka wannan ni'ima mu rinka tunani mu dubi wasu yadda Allah ya musu wasa wasa mutum ya dan fara ciwon ido sai a ce ya makanci ya makanci ba abin da zai sake gani kuma Allah ya tafi da ganin sai dai hala ranar kiyama amma a duniya wannan kan an gama ci ko wani abin tausayi da taba gani wata mata ikon Allah tana da yan uwa manya-manya sun sissiya mata kayayyaki tv da menene da kayan kallo da shauransu sai Allah jarabe ta sai kwace ganinta sai a sa kayan kallo ita kan sai dai ta je ta kwanta ya za ta yi me za ta kalla ta ina za a yi wannan kallon sai ta je ta kwanta masu kallo su yi kallo amma ban da ita saboda mai Allah ya tafi da ganin ya kamata mu rinka wannan tunani in Allah ga dama fa daga yau ka gama ganin ya kare kenan kana duniya ba za ka gani ƴaƴan gaban da ka haifa ma ba za ka gansu ba iyalanka ba za ka gansu ba aikin gona zai gagara in makaho ba zai iya zuwa ci zai yi noma ba in sana'a kake sana'a za ta yi dakatawa saboda in ba gani zai wahala kai wannan sana'a in shugabanci ne kamar yadda aka misali dole za ka sauka so ganin ya tafi abubuwa da dama dole za su dakata saboda ganin ya tafi shi ne allah ya istifami ya alamar tambaya cikin suratul araf Allah subhanahu wataala ce kul ara'aytum in akaza Allahu sam'akum wa abasarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghayrullahi yatikum bi kace me kuke gani ya kuka gani ne in akaza Allahu sam'akum idan Allah ya kama jinku ya cire wa absarakum Allah ya kama ganin ku ya cire wa khatama ala qulubikum ya rufe zuciyanku bata bata da basira bata iya komai man ilahun gairullahi ya ce bi waye baya ga Allah wanda ya sai ka muku babu duk asibitocin duniya ne sai ka zagaya in dai ganin ya riga makantin ta tabbata bayan da za a yi sai dai a ta yawo a je america a je ina ne duk kasashen duniya a dawo mutum ya ci gaba da zama makahonsa Allah ya kwace gani to don jin wannan tsoro don tsoron wannan abin ya kamata mutum ya kiyaye ya tsaya ya kalli abubuwa da Allah ke so ya kalla ya yi nesa da kallon abubuwan da Allah ya hana musamman Allah ya hana kallon mata wanda ke ba muharramai ba ba matanka ba haramun ne ka kalla Allah ce kullul mu'minin ne gudu min absarihi ka ce mu'mini dole su rintse ganin sun za su kalli abin da ke ba daidai ba ka kiyaye kalle kallon abubuwa na batsa ba daidai ba ne ka ji tsoro karfa Allah ya yi hushi lokaci guda ya kama ganin karsa inda za ka ci akwai wani bawan Allah da wani lokaci ya wuce wanda ke lokacin yana samun dama yana zikiri yana ibada layi karshe ko da abin nan tv aka saka shi baya gani don me ya ce ai Allah ce wala takfu ma laysa laka bihi ilmin inna sama wal basar wal fada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ce karka goyi bayan abin da baka da ilimi akai inna sam'a lalle ji wal basara da gani wal fa'ada zuciya kana anhu kana kullu ulai kana anhu masula kowanne a cikin sai an yi tambaya sai Allah ya tambaye ka akan ganin ka me ka gani da ka kalla wani godiya kai wa Allah ko saba masa kai Allah subhanahu wa ta'ala wata aya ce wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum in kun gode ni'ima ta zan ƙara muku sai ka gode wa ni'imar Allah da abin da Allah maka ni'ima ka nemi ƙari ne ko baka faɗa ba la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in ko kun ce butulci za ku yi to azaba ta ba za ku yi ba ba za ku jure mata ba saboda haka mu riga godiya wa ni'imar Allah da ya mana mu yi amfani da ganin mu wajen kallon ayoyi na Allah ga ayoyi barkatai a cikin sama da ƙasa ka kalla ka ga ikon Allah kalla ka ga ikon Allah ka saurari da kunnenka abin da ya kamata ka saurara ba kaɗe-kaɗe da shirme da ɓata lokaci ba Allah zai tambaye ka ya baka je amma kai amfani da shi wajen saba masa wata amsa za ka ba ba amsa sau ga mulinka tunanin Allah yana da iko a kanmu a kan kowane ɓangare ba mutuwa ne kawai ba harkar rayuwanka Allah yana da iko ɗari bisa dubu bisa dubu akan harkar rayuwanka sai ka yi sannu-sannu ka yi a hankali ku kiyaye Allah Allah sai kiyaye ku haka annabi ya faɗa wani ya ce ifazillah ya faska kiyaye Allah sai Allah kiyaye ka ka bi doka ka bi ka'ida sai Allah kare ka amma za ka yi abin da ka dama to ka jefa cikin fitina a rayuwar duniya bari kuma ranar da ka koma ga Allah saka akwai manya-manyan wa'ina ni'imomi wanda suke bukata mu rinka gode wa Allah mu rinka tunani akan su ni'ima ne na Allah wani ma ya manta wai gani ma ni'ima ne ya manta bai sani kuma ma bai sani bane oho ya manta jin sa ma ni'ima ne wai duk ya manta bai ma sani ba to mu rinka tunani wa'ina ni'imomi ne manya-manya da Allah mana kuma yayi ne don mu gode masa saboda haka sai mu tashi mu godiya ga Allah godiyar da ya kamata saboda abin ya ci gaba da dorewa ƙarshe kuma mana duk Allah subhanahu wataala ya ƙara ɗaukaka wa islama sannan kuma ya kare ƙasar mutum najeriya halin da take ciki kullum ana tunatar da mu irin halaye wanda babu daɗi da suke faruwa a najeriya kuma kullum ana cewa abin da hannayenmu ne suka aikata shi ya jawo mu muka jawo muka yi abin da allah baya so allah ya nuna mana darasi don mu yi karatun ta natsu mu gane mu dawo da hankalinmu mu yi tunani mu gyara gyara ake so mu yi kullum na da gyara Allah sai gyara sai mun gyara Allah gyara mana in ba haka ba Allah ba tsoron mu yake ji ba mu bayinsa ne sai a ci gaba da tafiya haka haka mai kokarin gyara ta hanyar tuba da gyara duk wasu da muka lalata a baya sai Allah kama da dauki da izinin subhanahu wataala sai ga al'amura sun koma daidai kamar yadda dama muke fata Allah ya mana gyara Allah gyara kasar mu ta Najeriya kare mu kuma da salati